الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولو عذاب عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين سيدنا ومولانا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل إخواني في الله أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godewa Allah mai kowa mai komai wadda ya ƙara haɗa mu a wannan mahabari mai tarin albarka inda muke haɗuwa da juna mu tattauna da juna mu yi riko da hannun juna a Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin wannan masallaci mai albarka a daidai wannan lokaci mai albarka a cikin wannan rana mai albarka wato ranar talata wadda muna sha ɗaya ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku hijira wadda ya daidai da sha biyu ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya kuma in ba a manta ba dai muna nan a cikin suratul baƙara inda jiya muka karanta ayar Allah wanda Allah ke cewa innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahamal khinziri wa ma uhilla bihi li ghayrillah wa man ittara ghayra baghin wala 'adin fala ithma alayhi inna Allaha ghafurur rahim Allah subhanahu wa ta'ala in ba a manta ba a jiya Allah yana gaya mana iyaka abin sani Allah ya haramta mushe akan mushe ba za mu ci ba saboda Allah bai yarda a ci mushe ba wasama da jini wala hamal khinzir da na da naman alade wa ma uhilla bihi li ghairillah da duk wani abu wanda aka yanka shi ba da sunan Allah ba Allah ya ce fa mani tsorra gaira bagin wadda tsanani ya yi tsanani damuwa ya yi damuwa har ta kaima ya tsanantu ba a cikin ma'ana gaira bagin ba a cikin tsari ta me ba ba a cikin tare da jin daɗi ba wala adin ba tare da zari ba Allah ya ce fala isma alai babu laifi a gare shi ya ci mushen nan wadda Allah ya hana ya ci saboda kar a halaka inna Allah gafurur rahim lallai Allah mai gafara ne kuma mai jin kai yau aka karanta innal ladina yaktumuna ma anzalallahu min alkitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ya ulaika ma yaquluna fi butunihim illa an-nar ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم الله يتقبل تيوى إن الذين lallai kaga waɗanda ya tumuna ma an zalallahu min alkitabi waɗanda suke ɓoye ma'ana abinda Allah ya saukar daga cikin littafi kaga dai Allah yana ta zargin waɗannan bayi nasa a ma'ana yahudu da ɓoye sufofin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wuri-wuri Allah yana zargin nasara su ma da ɓoye sufofin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ci gaba da cewa a wayashtaruna bihi samanan qalila suna sayar da abubuwan da ɗan tamani ɗan kaɗan ma'ana da ɗan kuɗi ɗan kaɗan sai su rika ɓoye sufofin manzan Allah da abubuwa wadda Allah ya saukar a attaura kaga wannan ana magana da yahudi ne fa har yanzu din za ka samu daga cikin waɗanda suke cewa su ma musulmai ne ana samun waɗanda su ma suna ɓoye ma'ana abin da allah ya saukar saboda ɗan wani ƙashin miyansu ko ɗan kibi ko ɗan nama ko ɗan shankafa ko ɗan madara ko ɗan siga to duka wanda suke haka to su ji tsoron allah su bari ula'ika ma ya akulu na fi buzunihim illan nar Allah ya ce waɗannan waɗanda suke wannan aiki to ba wani abu suke ci ba a cikin su face wuta ma'ana abinda suka ɓoye abinda Allah ya saukar suke faɗan abinda suka ga dama to wannan abinda suke ma'ana ake ba su ɗan kuɗin nan da ɗan wannan motocin nan da ɗan wannan abin da suke samu gaba ɗaya to ba wani abu suke sawa a cikinsu ba face wuta Allah ko ya tsare wala yukallimuhumullahu yawmal qiyama waɗannan Allah ba zai zance da su ba ranar alkiyama zance mai daɗi Allah yana zance da mutane akwai wanda Allah na zance da su mai daɗi ma'ana kaman waɗanda suke muminai wadda suka bi Allah suka yi ma manzon Allah da'a to su ranar alkiyama za ka ji ana ce musu ku kwantar da hankalinku ai yau kuna cikin waɗanda babu tsoro a cikin a tare da su kuna cikin waɗanda babu mene babu baƙin ciki a tare da su su ko waɗanda ba su bi Allah ba ba ci ma annabi da'a ba suka ɓoye abin da Allah ya saukar me za ka ji za ka ji in sun damu da su kuka da abubuwa sai ka da an ce ku shiru ku koma cikin wuta ku yi zaman ku to kaga wannan zance gashi an zance da su amma ba zance mai daɗi ba Allah ka tsare aka ce ranar alkiyama Allah ba zai zance da su ba wala yuzakkihim Allah ba zai tsarkake su ba daga wuta su dawo aljanna a'a wannan waɗanda suka ɓoye sabobin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to tana can a cikin wuta ba tsarkake su balle su fita balle su samu sauki Allah ya ce walahum azabun aliyim kuma suna da wani irin azaba mai raɗaɗi saboda haka mu kiyayi ɓoye abin da Allah subhanahu wata'ala ya fi saukar da shi a cikin littafansa saboda kar a hana ka sile ko kar a hana ka naira ko kar a hana ka wata abu ka zo ga abin da Allah ya ce kai kuma ka rika faɗan abin da ka ga dama wannan to duk wanda ya ɗauki wannan ɗabi'a za a riskar da shi da yahudi da nasara masu ɓoye sufofin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam farkon ukuban da Allah zai musu ɗan kuɗin da aka ba su Allah ya ce ba wani abu suke ci ba face wuta kaji na ɗaya kenan sannan Allah ba zai zance da su ba ranar alkiyama kaji biyu kenan sannan Allah ba zai tsarkake su ba kaji uku kenan sannan suna da azaba mai tsanani mai raɗaɗi Allah ko ya tsare mu saboda haka duk abun da Allah subhanahu wata'ala ya saukar to ka faɗe shi iya abun da Allah ya saukar kar ka ɓoye ma Allah abin da ya saukar karfa ɓoye ma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam abinda ka san annabi ya faɗa to ko a kanka ne ka faɗa za ka ji ma a wani wurin Allah na cewa ka faɗi gaskiya ko akan iyayenka ka faɗi gaskiya ko akan matanka ko akan 'ya'yanka ko akan kanka kai ko akan mawadaci ko akan wanda yake matalauci duk Allah ya fi maka su saboda haka a kiyaye ɓoye abin da Allah ya saukar wannan ba ƙaramin musiba ba ne Allah ya tsare mu na
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالعودى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار Allah ya ce ula'ikan ladina shtarawud dalalata bil huda waɗannan waɗanda suke ɓoye abin da Allah ya saukar ma'ana ba don komi ba sai don son zuciyansu don su ɓoye addinin Allah don su ɓoye annabin Allah don su ɓoye abin da aka saukar a littafi don kar a yi amfani da alƙur'anin Allah Allah ya ce ula'ikan ladina waɗannan su ne waɗanda ishtaru dalalata bil huda su ne waɗanda suka siya ɓata amma da shirya ma'ana su kuɗin kasan ka zo siyan abin sayi wanda zai sai biskit zai ba da kuɗi ne sai a ba shi biskit to waɗannan waɗanda suka ɓaɓɓoya abin da Allah ya saukar su sun siya ɓata ne amma mene suka ba da kuɗin shine shirya Allah ko ya tsare mu ma'ana sun miƙa shari'a sun karɓi ɓata sannan wal azaba bil maghfira sun kuma ba ma'ana sun siya azaba da gafara ma'ana sun miƙa gafara sun siya mene sun siya azaba Allah ka tsare mu fa ma asbarahum ala nar Allah subhanahu wata'ala yace ai waɗannan ko ba za su taɓa haƙuri mai ana da wuta ba domin wuta wuta babban masifa ne domin koda a duniyance wadda ya zo ya buɗe kan famfo kan famfo ne guda biyu amma kan famfon da na ruwan sanyi da na ruwan zafi to shi da ya tashi buɗe kan famfon irin na gidan masu wadata sai ya buɗe kan famfon nan daidai gurin na mai zafi amma shi zaton shi a mai sanyi ne yana buɗewa ka ji sha to Allah idan wutan nan ruwan nan mai tsananin zafi ya zubo mai wannan zai iya haƙuri da shi ai kaga zai tashi ne ya firgice ya gantsare yana cewa wanda bai san me ake ce ma wuta ba to ya tambayi mata yakin da mata suka yi talge na tuwo ka san aka samu kuskure wannan suna juyawa suna talgen nan ya ɗan lamma mace a ƙafa to takan ji shi har a ƙwaƙwalwanta saboda tsaban azaban wuta sukan ji shi ya je musu cancan har cikin kwakwalwa to kaga wanda bai san wuta ba ya je ya tambaye mata wanda bai san wuta ba ya je ya tambaye mai ya tambaye ganda ya tambaye tsire ka san ganda ya ji labari ne na wuta ta hannun mai ta hannun ma'ana tukunya da ta hannun ruwa amma idan aka saka sai ka ji yana mai raba raba raba raba raba saboda mai ya ji azaba to wane kalla wuta suka yi gaba da gaba ko motsi ya kasa tsire kenan shi ana sa shi sai kaga ya san dare kawai sai yadda Allah ya yi to wanda bai san wuta ba ya kalla tsire ya ga yadda tsire yakan kasance ko to saboda haka waɗannan waɗanda aka sa a wuta waɗanda suka siya bata da shiriya suka siya azaba da gafara to waɗannan ba za su taɓa iya yin haƙuri da wuta ba saboda raɗaɗi da azaba irin ta wuta Allah ka tsare mu zalika zalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq wa inna alladhina ikhtalafu bil kitabi lafi shiqaqin ba'id zalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد الله يتي ذلك وطن كم وطن دا أكتي سنسيا بتا دا شريع وطن دا سكسيا عذابا دا غابرا وطن دا بذاس إيمي با ba za su taɓa iya haƙuri da wuta ba Allah ya ce zalika waɗancan bi anna Allah nazzala alkitaba bil haqq domin cewa lallai Allah sun sani Allah shine wanda ya saukar da littafi bil haqq da gaskiya ba wanda ya saukar da littafi da gaskiya in ba Allah ba wa innal ladina ikhtalafu Allah ya ci gaba da cewa lallai kaga waɗanda suka sassaba ka san yahudu sun saba da nasara nasara sun saba da yahudu don domin da kansu za ka ji yahuda na cewa mai wa ƙalatil yahudu laisatin nasara ala shaidin yahudawa za ka ji suna cewa ai nasara ba sa kan komi wa ƙalatil nasara ba laisatil yahudu ala shaidin su ma nasara sai ka ji sun ce yahudu ai ba sa kan komi to duka mun gaskata su yahudawa ba sa kan komi nasara ba sa kan komi suwa suke kan komai waɗanda suka riƙe addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam musulmi kenan wa innal ladina ikhtalafu lalle waɗanda suka saba fil kitabi a cikin littafi yahudu da nasara ma'ana yahudu sun saba bayan sun saba ma junansu kuma sun saba dokan Allah Allah ya yi littafi yadda yake so sun canza sun gyaggyara sun yi shi yadda su suke so kaga sun saba su ma nasara Allah ya saukar da injila akan yadda yake so har ya faɗa annabi isa bai bar duniya ba sai da ya bushara da wane da zuwan manzan Allah wa mubashiran min ba'ad yasmuhu wa ahmad amma har a haka su ma suka saba wa dokan Allah suka yi gyare-gyare suka yi cire-cire a cikin littafin to Allah ya ce lafi shiƙaƙin ba'id lallai waɗannan suna da wani irin saɓani manesanci ma'ana ba za su taɓa haɗuwa inuwa ɗaya ba da yahudi da nasara saboda mene saboda sun saɓa ma Allah shi yasa Allah ya wurga saɓani a cikinsu mai yawa na'am ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق ولكن بر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال وآتى المال على هده ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البعث أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون الله أكبر ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على هده ذوي القربى واليتامى والمساكين والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بأحدهم إذا آهدوا والصابرين والصابرين في البعثاء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون الله سبحانه وتعالى malamai suna cewa nan ne tsakiyar ma'ana suratul baqara nan ne rabi wasu suna cewa nan ne rabi wasu suna cewa kuma ana gab da rabi to Allah subhanahu wata'ala yana cewa laysal birra a wani ma'ana ira'an suna karanta shi laysal birru amma kaman hab da hamza sun karanta laysal birra kamar yadda alaramma ya karanta akwai kuma sauran marwaita irin suwar su kuma sun karanta laisal biru to ko dai ya abin yake Allah subhanahu wata'ala yana cewa laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib Allah yace bai zamto nagarta ba ma'ana an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib ku rinka juyar da fusakunku izuwa ga ina izuwa ga mahudar rana da mafaɗanta to wannan ba shine nagarta kawai ba Allah na gaya ma al'umma ma'ana yahudu suka ce ai kaga su yahuda suna kallon baitul maqdis shikenan sai suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ma ya zo yana fuskantar wannan ɓangare alƙibla wanda suke kallo sai suka ce to ka gani manzan allah ma gashi da ake cewa gashi ya fara kallon inda muke kallo aikan tafi kan tashi ma'ana wata rana ma zai ji kawai za a waiga ne a ga ya zama namu allah ya ce ba haka abin yake ba su ma nasara suna kallon su kuma mahudar rana ne to shi kenan sai ga manzan Allah su kuma al'umman musulmi suna kallon sun fara kallon baitul maqdis kuma suka juyo suka koma suna kallon ɗakin ka'aba to shine wannan maganganu na yahudu sai Allah subhanahu wata'ala ya ce ai fuskantan mahudar rana da mafaɗanta ai ba shine kawai nagarta ba aikin nagarta yana da yawa Allah ya ce walakin nalbirra sai dai abun da ake ce nagarta shine man amana billahi a ga mutum ya yi imani da Allah kaga yahudu sai suka ce wannan ai muwa muna cikin waɗanda suka yi imani da Allah sai aka ce to ku zo a gani yahudu kun ce kun yi imani da Allah suka ce sai ana tafiya ranga-ranga sai a ga waƙalatul yahudu uzairu bunillah kaga yahudu sun ce uzairu dan Allah yanzu wannan imani ne ba imani ba sai a zo a ɗauko nasara su ma a ce to tunda yahudu sun bata ba su yi imani da Allah nan ba to kuma kuma nasara bari mu bincika mu ga yaya kuke su ma ana zuwa kan nasara akan imani ranga ranga sai mu ga waqalatin nasara masihu ibnillah su ma nasara sun ce isa dan Allah kaga su ma yanzu sun imani da Allah ba su imani da Allah ba ana zuwa kan musulmai muminai sai a ga mu kuma mun imani da Allah shi kadai bai haifa ba ba a haife shi ba ashe idan har yahudu suna son ma'ana a yadda sun imani da Allah to su saki cewa uzairu dan Allah idan nasara suna so a yadda sun imani da Allah su saki cewa wane isa almasihu dan Allah haka mushrikai in su ma sun ce sun imani da Allah to su saki gumaka silata da uzza da manata da hubal duk su yadda su su zo su imani da Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ce wal yawmil akhir da kuma imani da ranar lahira ba kawai kallon mahudar rana da mafaɗanta kawai ake ce ma imani ba sai an ga kayi imani da Allah kuma ka yi imani da ranar lahira to za mu kalle yahudu za mu zo kan yahudawa su ma sun imani da Allah sai mu ga su ma yahudu ba ba su imani da ranar lahira ba domin abin da suke cewa to mun maji ko da an ce in an mutu za a tashi to ai ko da za mu shiga wutan ai za mu shiga ɗan kaɗan ne me suke cewa وقالت اليهود لن تمسنا النار إلا أياما معدودة يهودا سنة سوالي أي وتا بذي شابيس با sai ‘yan kwanaki ‘yan ƙididdigaggu kaga su yadda suke so za a yi kenan ba yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake so ba to kaga yahudu ai ba su imani da ranar lahira ba kenan su kuma nasara su ma suna ba ba su imani ba su sun ce ai ranar koda an mutu to ba za a tashi ba wato ba za a yi majiki azaba ba sai dai a yi maruhi to kaga su ma sun imani kenan da lahira ba su imani da lahira ba su kuwa ma gaba ɗaya mushirkan maka su ba su da fahimtar in an mutu ma za a tashi wanda ya mutu kawai ya mutu ya ci bulis in ya zalunce ka ya ci bulis in ya ha'ince ka ya ci bulis su a ganin su in an mutu ma ba a tashi shi yasa suke zuwa suna cewa ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya muhammad ka ji tsoron allah man yuhil izama wa hiya ramim wai wane ne zai rayar da wannan tsokan bayan ya zama kashi ya rududdige sai ka ji allah ya ce kul yuhi allazi an sha'aha awwala marra ka gaya masu ya rasulallah wanda zai rayar da wannan tsokan bayan ya rududdige shine wanda ya farar da ita a farkowa kenan Allah to kaga ashe ba su imani da ranan yaushe ba ranan lahira mu ko mun imani da in an mutu za a tashi wal mala'ikati ashe bai zama nagarta ba kawai wai kallon mahudar rana da mafadanta sai kai imani da Allah sai kai imani da ranar lahira sai kai imani da mene da mala'iku to sai mu ɗauko yahudawa wai muna tafsili ne domin a fahimta shin wannan yahudu sun imani sai a gane ba su imani ba ana ɗauko mala'iku sai kaga yahudu sun tsana wani mala'ika wadda ake ce ma jibrilu sukan ce wai wane ne allah kan aiko da saƙon idan za a halakar a halakar sai aka ce ai ba ɗan saƙon allah sunan shi jibrilu sai suka ce ko mun koki jibrilin nan mun ƙi mika'ilin nan shine zaka ji Allah na cewa man kana aduwwan lillahi wal mala'ikati ko wa jibrila wa mika'ila fa inna Allah aduwwan lil kafirin kaji yahudu suna kin jibrilu kaga ashe ba su imani da Allah da gaskiya ba sannan kuma suna kin mika'ilu kaga shi ma ashe ba su imani da Allah na gaskiya ba har Allah ya ce to fa inna Allah aduwwan lil kafirin lalle shi ma Allah yana tsananin kyan kafirai baya son su tunda su ma suna gaba da Allah suna gaba da mala'ikun Allah subhanahu wata'ala sai a ɗauko su ma ma'ana nasara ana ɗauko nasara su ma a ga to wai sun imani da mala'iku sai mu ga su nasara suna cewa ai akwai mala'iku amma ‘ya'yan Allah ne mata, kaga wani irin ɓanna, sun ce akwai mala'iku amma mala'ikun ‘ya'yan Allah ne mata da Allah, kaga sun haɗa Allah da wani sun ce yana da ɗa, kaga wannan ma ba ƙaramin saƙo ba ne, wai kuma ‘ya'yan kuma ba su kasance maza ba ma, mata ne shi ne za ka ji Allah na cewa a'a, alakumus zakaru, wala hul'unsa, tilka ismatin mai dizi Allah ya ce a'a yanzu kuma ba ku san a haifan muku mata sai maza da an haife na mace sai ku birne da ranta in an haifa ma waɗannan mutane mace ba birne ta suke yi da ranta Allah ya ce amma ku tashi ba wa Allah ɗa wai kuma ku tashi ba ku bashi wanda ku kuke so ba sai kuka bashi wanda ba ku so wai mala'iku 'ya'yan Allah ne mata Allah ya ce alakumus zakara wala wul'unsa yanzu ku yayi muku daidai ku tura ma Allah ƴaƴa mata ku kuma ku rike ƴaƴa maza bayan kuma Allah bai rike mazan ba balle matan Allah ya ce tilka qismatun zize wannan rabo ne wanda ba ai adalci ba to kaga mushrikai sun imani kenan da mala'iku ba su imani da mala'iku ba muminai ne zaka samu waɗanda suka yi imani da mala'iku gaba ɗaya tun daga na farko har na ƙarshe mun imani wal kitabi bai zama nagarta ba wai kawai wanda zai rika kallon mahudar rana da mafaɗanta amma bai imani da littafan Allah ba sai a ɗauko yahudu sai a duba a gani wai yahudu sun imani da littafin Allah ba su ma imani da littafin Allah da ya saukar musu ba balle na wasu ba su imani da attaura na gaskiya ba domin a attauran nan suke rage-rage suke ƙare-ƙare da Allah ko za a yi gyara a yi ma Allah gyara ai ba a yi ma Allah gyara ba in sun imani da littafin Allah na gaskiya ashe ba za su ce za su yi ma Allah gyara a cikin attaura ba kaga yahudu ba su imani da littafi ba ba su imani da littafin da aka saukar musu ba ballantana littafin da aka aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da shi sai a duba su ma ma'ana waɗanda suka kasance nasara su ma ana kallonsu sai a gaba su yi imani su ma da littafin injila da aka saukar musu na gaskiya ba domin a injila yau har da new testament akwai old testament wai akwai na jiya akwai na yau kaga littafin Allah in kun imani da shi na gaskiya ba za ku iya mai gyara ba Allah ne za a yi ma gyara wa ya fi Allah hikima babu wa ya fi Allah sani babu saboda haka ba su imani da littafin Allah na gaskiya ba kaga kenan sai a zo a duba muminai sai a gane ashe muminai ne suka yi imani da littafin Allah gaba ɗaya to kaga ashe mu ne masu imani wannabiyina sannan da annabawa gaba ɗaya ba mu rabe ko guda ɗaya mu ce ba mu yadda da shi ba ana zuwa gun yahudu za a ga yahudawa akwai annabawan da suka yadda da su da annabawan da ba su yadda da su ba bal ma su yahudu har suna kashe annabawa suwa suka kashe annabi zakariya kaga yahudawa ne suwa suka kashe annabi yahaya kaga yahudawa ne kawai dan annabi yahaya ya zo yana kira a zo a bi Allah a daina karuwanci a daina ajiye dadaro yanda ake nan mutane na ajiye matan banza a wani wuri kawai wata mace daga cikin karuwan nan ta kalla dadaranta ta ce wane ya ce na'am za ka iya mun wani aiki soyayya ya ƙaru ya ce ina jinki wani aiki ta ce wancan mutumin da yake cewa karuwanci ba kyau ka ciro min kanshi nake so sai gashi an ciro kan annabi aya an kawo makaruwa to waɗannan fa su ne suwa ne yahudu da Allah in sun yadda da annabawa za su kashe annabi aya ba za su kashe ba in sun yadda da annabawa za su kashe zakariya ba za su kashe ba to kaga yahudawa ba su yadda da annabawa ba tunda har ma kashe annabawa suke yi sun kashe yaya sun kashe zakariya da sauran wasu annabawa sannan kuma ba su yadda da annabi isa ba sannan ba su yadda da annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ashe kaga yahudu ba su imani ba su ma nasara idan aka zo ga annabinsa annabi isa ya yi bushara da zuwan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma su ma sai ka ga mene sai ka ga su ma ba su gamsu da shi ba ba su yadda da shi ba kullum su abinda suka rike bushara bushara kawai to kaga yahudu sun bata nasara sun bata amma muminai mun yarda da annabi musa da an taɓi annabi musa sai mu ji shi har a ranmu domin annabi musa annabinmu ne in an taɓi annabi isa sai mu ji shi har a ranmu domin annabi isa annabinmu ne in an taɓi annabi haya mu ji har a ranmu don annabi haya annabinmu ne haka in an taɓi annabi zakariya muna ji a ranmu don annabi zakariya annabinmu ne su ko annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam yahudawa sun ƙi binsa suna ma ɓoye sufofin shi ne kar a gane shi nasara sun ƙi bin shi suna ɓoye sufofin shi ne don kar a gane shi ashe yahudu da nasara duk ba su yi Allah nagarta ba don suna kallon mahudan rana da mafaɗanta to bai kasance mutum Allah nagarta ba ashe suwa suke Allah nagarta su ne al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam musulmai kenan wa atal mala ala hubbi zawil qurba Allah yace kuma waɗanda suka kasance masu ma Allah nagarta su ne waɗanda suke zuwa da dukiyansu suna ba da dukiyansu ala hubbihi akan san zuciyan nasu da san Allah ubangijinsu suna ba wa tuwa ne suna ba wa zawil qurba suna ba wa ma'abota kusanci kamar yanzu yanda ake azumin nan kana da kuɗi za ka fitar da zakka ko za ka yi alkhairi to waɗanda ake so ka fara ba ka fara ba suwa ne makusantanka waɗanda suke ‘yan uwanka na jini ga ɗan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya to ka fara ba ɗan uwa ɗaya uba ɗaya sannan ka ba ɗan uba ɗaya sannan ka ba ɗan uwa ɗaya sannan ka ba ɗan gida ɗaya sannan ka ba ɗan anguwa ɗaya sannan ka ba ɗan gari ɗaya ma'ana ka fara da makusantanka haka Allah yake so kar ka zama inuwan giginya ka zo kana da kuɗi idan an tambayi ‘yan uwanka wai mene za ku ce game da alajuwa ne sirikatir mu ba mu san yana da arziki ba domin muna fama da kirci da matsala da yunwa baya iya kulla mana komai amma wasu kuma a gari su rika kai mutumin kirki ga kyauta ga zakka ga alkhairi to ko da kaya haka ka kyauta to lallai ka saba ma Allah subhanahu wata'ala domin Allah subhanahu wata'ala abin da yake so yana so ne ka fara ba makusantanka to makusantanka kenan amma kuma akwai wasu makusanta waɗanda kuma su ma ya dace a kalle su domin annabi na cewa kulla as'alaikum alaihi ajiran illal mawaddata fil qurba ma'ana ana so ka fa kuma ka kalla makusantan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga wanda yake da kusa da annabi kaman sharibai kenan to idan ka gansu suna da bukata su ma ka yaya ka dauka ka basu ana so in za a yi kyauta a yi domin Allah kuma da dadin zuciya shi yasa manzan Allah a wani hadisi yake cewa man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana lillah faqad istakmala al-iman duk wanda yake so dan Allah ya ake so dan Allah shine ka so mutun dan Allah tsura dan yana bin Allah wa abghada lillah wanda kuma yake ki dan Allah ya ake ki dan Allah ka ki mutun dan Allah domin mene domin abin da yake yi saban Allah ne kaga mu musulmi ina buga misali muna soyayya dan Allah misali yakin da sayyidina umaru ya kasance yana neman manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kashe kafin ya karbi musulunci da Allah wa muka bi tsananin ki shi muka bi tsananin ki kaga mun ki shi a mene a Allah to yakin da ya shiga musulunci kuma yana ba annabi kariya yana kulawa da annabi har ya dau yan sama sayyida hafsatu ya ba wa manzan Allah aurenta to kaga yanzu tunda yana son annabi sai muka zama shine mafi tsananin soyuwa zuwa ga suwa ne zuwa gare mu kaga mun so shi a Allah mun ƙi shi a Allah to haka ake so a yi so dan Allah haka ake so a yi ƙi dan Allah sannan wa a wanda kuma zai bayar ana so ya bayar dan Allah ya ake bayarwa dan Allah za a yi amfani da shi ne a hanyar Allah to ka bayar wa mana alillah ana so kuma wanda zai hani ya hana dan Allah ya ake hanawa dan Allah a in na ba wannan kudin zai je ne ya shaye-shaye to yanzu a haƙƙinka ka hana shi in ka hana shi Allah da za ka samu in na ba shi zai je ya zina ne a'a ka hana shi in ka hana shi Allah da za ka samu in na ba shi zai je ya caca ne a'a ka hana shi in ka hana shi Allah da za ka samu kamar yanzu yanda za ka ga ana kwallo akwai wani bala'i da ya samu masu kallon kwallo wai ana ce mishi naija bet wani caca ne wadda ake yi za a buga kwallo tsakanin kaza da kaza wai su wane ne za su ci sai mutum ya je ya canka in ya ci sai a ba shi kuɗi mai yawa in bai ci ba shi kuma sai shi kenan ya asara akan wasa ɗaya mutane sama da dubu goma za su iya cacan nan wanda suka ci a basu wanda aka ci su kuma sun asara to kaga in ka san mutum zaka bashi kuɗi zai je ya sa wannan kuɗin a cacan nan to ya halasta ka hana shi in ka hana shi ka hana shi a Allah akwai kuma wani caca da ake a kudancin Najeriya shi kuma ana ce masa loto shi ma wannan abin yaccin ne wadda ake yi wadda in mutum ya ci wani yakan ci miliyoyi to shi ma ya halasta idan mutum ka tabbatar shi zai yi to shi ma kar ka ba shi kuɗi in ka hana shi za ka samu lada ka hana shi mene a Allah to manzan Allah ya ce wanda ya hana a Allah ya bayar a Allah ya so a Allah ya ƙi a Allah faƙadis da malar iman wannan haƙiƙa imanin shi ya cika Allah ka cika mana imanin ya ci gaba da cewa zawil ƙurba ma'abota kusanci wal yatama bai zama nagarta kawai mutum ya rika kallon mahudan rana da mafaɗanta ba har sai an ga yana kyautata ma marayu marayun nan a kyautata musu a yi musu alkhairi a yi musu ɗinki a yi musu a ba su abinci a yi musu abubuwa lafiyansu a kula da shi domin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana cewa akwai wani rana annabi ya fito idi zai tafi idi sai ya ga yara suna ta wasa suna tsallaga sababbin kaya a jikinsu amma ga wani ɗan ƙaramin yaro can a gefe shi kuma yana kuka duk jikin shi kayan shi ya gabu sannan ko wanka ba a yi mai ba duk ya ya mutu manzon Allah saboda tausayi da jin kansa ya je ya samu yaron nan ya tambaye shi ya kai yaro me ya same ka ne duk ga yara na tsalle suna farin ciki sai idi suna annashuwa kai kuma gashi kana me kana kuka kuma gashi ko wanka ba a yi maka ba ya ce ya rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yau ina cikin damuwa yau ina cikin kunci yau ina cikin matsala domin bana da mahaifi babana ya rasu gashi ko rigan sallah ba a ɗinka mun ba gashi ko wanka ba a yi mun ba saboda haka shi yasa ni yau rana ce ta murna amma ni kuma baki nike ji saboda tsaban damuwa na rashin wanda zai ɗinka mun sutura aka ce da matsayi irin ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya juya da yaron nan gida ya koma da shi ya sa aka yi mashi wanka aka samu riga sabo aka sa mai annabi bai tafi an sallah ba sai da ya ga yaron nan na tsalle tsalle yanda sauran yara ke tsalle tsalle to kaga wannan tausayi kenan na marayu sannan duk wadda akwai wani ya zo gurin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ya rasulallahi na ji zuciyana tana da ƙarfi tana bushewa ma'ana ya ji zuciyan shi tana da ƙarfin ban mamaki zuciyar ke ƙarfi ba ta taushi manzan Allah ya ce ka je ka samu maraya ka shafa kansa zuciyanka za ta rinka taushi ma'ana an ka samu yaro ƙarami wanda dai da uba idan ka same shi ka shafa kansa ka ɗan ɗauko wani alheri ka shafa mashi an gane ba wai za ka wadatu da shafa kai ne kawai ba a ka shafa kan shi na tausayawa sannan kuma ka sa hannu a aljihu ka shafa mashi kaga shi ma zai samu natsuwa da farin ciki a ransa to kai ma Allah zai rika sa zuciyanka ta rika taushi tana mene tana rage ƙarfi tana rage bushewa har an kai ma wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa ana wa kafilul yatimi fil jannati ka hataini haka manzon Allah yayi da hannunsa ga masu kallo na yace ina tare da duk wanda yake kula da cin maraya da shan maraya da lafiyan maraya da tufafin maraya da duk abin da ya samu maraya yana kula da shi to ina tare da shi a aljanna kamar haka da ni da mai kula da maraya kaman haka muke a aljanna ashe ya kamata kenan a ci gaba da kulawa da marayu ana tausaya musu ka tuna kai da kake ganin kana tare da 'ya'yanka baka san yaushe za ka rasu su ma 'ya'yanka su zama marayu ba idan ka kasance kana ma 'ya'yan wasu alkhairi saboda iyayensu sun rasu to kai ma haka in ka rasu Allah zai kawo waɗanda za su ji kan bayinka bayanka su tausaya musu su ba su abinci su ba su abin sha da sauran ababe wanda ya kamata bai kamata a ce a gida akwai marayu amma kuma a ce ga waɗanda suke da iyaye amma kowa da ya tashi yin kaya sai ma 'ya'yan shi da ya tashi ba da abinci ya ba 'ya'yan shi da ya tashi yin abin arziki sai ma 'ya'yan shi amma marayun nan kawai ya bar su a wulakance a wubance wannan bai kyau ba yana da kyau al'umma mu riƙa kula da marayan nan marayin nan domin mu ma wata ran za mu mutu za mu bar ƴaƴanmu in mun ma ƴaƴan wasu adalci to Allah zai kawo waɗanda za su zo su kula da bayanmu sannan wai wane ne maraya maraya ka sai yanzu sai ka samu mutum ƙato babba magidanci wanda yana da mata hudu ma wani yana da ƴaƴa goma ko sha biyar amma kawai yana zuwa ce ce ai tun da babansu ya rasu aini maraya ne a'a wane ne maraya maraya shine wadda mahaifin shi ya rasu ya bar shi yana ɗan ƙarami kuma ba zai iya riƙe kanshi ya kanshi komai ba bai da sana'a bai da wani wayo bai da hankali ba zai iya riƙe kanshi ba baban shi ya rasu ya bar shi to wannan shine maraya amma ƙato wanda ya rasu aka rasu aka bar shi yana iya yin ma kanshi komai yana ma da mata yana da ‘ya'ya yana da sana'a a wannan ba maraya ba ne sai dai idan aka ce wane rasa baba to sai a nuna shi amma in an zo bayanin marayu baya ciki wal ya tama kenan da marayu a kula da su wal masaki na sannan bai zama nagarta ba ga wadda ya kasance yana mene yana kallon mahudar rana da mafaɗanta har sai an ga yana kula da miskinai wai wane ne miskini shine wadda bai da abin da zai ci yau bai da shi ballantana gobe kuma baya ruku to wannan miskini ne a taimaka masa ai taimake shi ka san yanzu akwai mutanen da zaka ji sun ce wallahi ni in mutum na da bukata in ba zai roƙe ni ba ya daɗe bai mutu ba subhanallah a idan ka gane mutum na da bukata to ka taimaka masa mutane guda biyu ne akwai fakiri shi fakiri yana da abin da zai ci yau amma bai da na gobe akwai miskini shi ko miskini ba na yau ballantana na gobe kuma fakiri na iya tambaya shi kuma miskini baya tambaya shi ke yi kawai sai yadda Allah ya yi da shi to a taimaki miskinai yana daga cikin nagarta zuwa ga Allah wabunan sabili sannan a taimaka ma ɗan tafarki bai zama nagartawa wai wanda zai rika mene kallon mahudar rana da mafaɗanta a'a har sai an ga yana mene yana taimakon matafi idan matafi ya zo kuɗinsa ya ƙare guziri ka zo kawai kana zaune kana titin gwargwaje ƙila sai ga wani alhaji ya zo yana zuwa sai kaji yana cewa ya sauka a end of this question wannan motar mai tsada sai kaji yana cewa fi sabilin layi a taimaka mun ni matafiyi ne guziri na ya ƙare kakkacin "Huh? ko keke ba na da shi kai ka sauka a wannan rindime miyan motar ka ce in ba ka sadaka ai sai kai ka san haka wani zai ce a ba ruwanka ko da ma'ana ɗangwata ne a misali kaga ya zo garinku yana fi sabilin layi in kana da goma ko ashirin ko hamsin ko ɗari ko ɗari biyar ko dubu ɗaya ka bashi ka kyauta kar mutum ya kasance wai ya ce a ya sauka a mota mai tsada haka wallahi ba zan bashi ba a'a matafiyi a bashi sadaka kuma mutum na iya a garinsu yana mawadaci amma kuma in ya je wani gari sai kaga ya kasance kuma mabukaci guzurin nashi ya ƙare kamar yanzu yanda ƙila za ka yi takaman ai akwai banki a ko'ina sai ka je ranar ƙila da ba banki ba kuma pos ga kudin a hannun shi amma ba zai iya cira ba to nan in ya ce bi sabilin layi gashi ya sa tangaran gashi ya sa takalmi batozi gashi ya sa gezina gashi ya sauka a end of discretion a ba ruwanka ya ce bi sabilin layi ka ba shi sadaka kawai wabunan sabili kenan da ɗan tafarki amma ba yanzu wannan ma'ana mutane su ga mutum ya sauka a motoci irin wannan da kaya mai kyau gaskiya 'yan kaɗan za su iya bashi sadaka Allah ya ce wasa'ilina da masu roƙo masu bara kenan idan mai bara ya zo yana bara to shi ma a bashi saboda Allah amma fa bara ta gaskiya ba bara ta sana'a ba domin akwai waɗanda suna mai da bara mene sana'a bara ba sana'a ba ne bara wani al'amari ne wadda ya zamto na lalura wato idan mutum ya zama bai da abinda yake da shi to ya halatta ya yaya ya halatta ya roƙo ya bara a bashi amma idan ya samu daidai bukatun shi ya yaya ya kame an gane maganan to mai bara shi ma a taimake shi kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya jero shi a cikin waɗanda za a taimaka ma a taimaka ma mai bara ashe ina masu hana bara Allah gashi subhanahu wata'ala ya tabbatar da mai bara ko mai roƙo idan ya zo yana bara a bashi duk wanda ya zo ya ce zai hana bara ma'ana to kaman zai yaƙi da Allah ne subhanahu wata'ala domin bara kamar yadda muka faɗa hawa biyu ne wane ne ya dace a ba wadda ya kasance mabuƙaci to in ya zo ya bara fi sabilin layi to a bashi amma wanda ya je yana da gidaje yana da motoci yana da shanu yana da kuɗi mai yawa wanda za ka ga gashi sun samu kuɗi da bara amma sun ƙi kamewa to wa'innan manzan Allah a hadisi yana cewa waɗannan duk wanda yake da wadata ya ƙi kamewa ya je ya buge da bara to wannan duk abin da aka bashi kaman ana bashi wuta ne yana sawa a aljihu to saboda haka waɗannan mawadatan da suke ɗaukan bara sana'a to lallai bara ba sana'a ba ne lalura ke sa a yi bara kuma idan aka samu abin da laluran ya wuce to ana so mutum ya kame saboda haka wajibi a bari a yi bara amma wa zai bara wanda ya zama mabukaci don har Allah ya yi umarni ne da mene da kar a yi mai roƙo tsawa ya ce wa an matsa'ila falatan har mai roƙo mabaraci kar a yi mashi tsawa ka san yanzu ko da almajirai da suke zuwa gidajenmu idan wa yaro ya dinga iya bala ya dinga baran nan to ana tashi kiransa da an tashi kiran shi za a ce zai zo ka zubar da shara idan ya ce ba zai zubar ba a ce ba kwa son wahala kunanci ma zaune to je ka ka gaji da yawo ka tsaya ko kuma a ce zo ka ɗibo ruwa kai wani har akan kai matakin da akan fatattake shi a ce fita ka ba mu waje to Allah ya hana haka wasa'ilina da masu roƙo masu bara waɗanda suke mabukata to su ma a ba su wa firriqab haka a cikin yan taubayi wuyaye ana so a yanta wuyaye ila yanzu wani ya ce aka Allah gafata malam ai yanzu ba bayi to yanzu ya za a yi kenan sai mu ce je ka gidan yari akwai waɗanda bashi ne musu katutu ya ja aka kai su gidan yaro wani Allah ba wani abu ya sa aka kai shi gidan yaro ba bai wuce akan matsalan dubu ashirin ne ba wani bai wuce matsalan dubu talatin ne ba wani bai wuce matsalan dubu hamsin ne ba to kana da kuɗi kana da dama ka je gidan yari kai yaya kana da dama ka yantar da waɗannan mutane ka kalla waye bashi ya kai su gidan yarin sai ka yantar da su ka je ka biya musu wannan shi ma ana son haka wa aqama salata wa ata zakka sannan Allah ya ce ku tsayi da sallah ku fada zakka kaji Allah a alqur'ani malamai suna cewa Allah ya ce a tsayi da sallah a ba da zakka su 82 a cikin alƙur'ani duk inda ka gansa a tare wa aqama salata wa ata zakata to ya zo a cikin alƙur'ani so daidai guri 82 a tsayi da sallah ka ji guri guri zaka ji Allah na cewa a tsayi da sallah a tsayi da ita akan lokacinta a tsayi da ruku'u a tsayi da sujjada a tsaye da ita kar a damu kasan yanzu abin da ke damun al'umma wai ai can an kira nan ma an kira can ma sun idar a'a a tsaya a kalla lokacin ta yayi lokaci in yayi a tsayar kuma yanzu mu kiyayi yadda zaka ji wani ya ce da Allah zo mu sallan nan mu yi mu huta sallan ne zaka yi kai ka huta wato sallan ma ya zama kaman kwallon mangwaro da kuda ke a'a kuskure ne faɗin cewa bari mu yi mu yi mu yi sallan nan mu huta ba ƙaramin musiba ba ne manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mene yake cewa yana cewa Allah ya sanya mai sanyin idaniyansa ne a cikin sallah wa ju'ilat qurratu aini fi sala annabi yace an sanya mun sanyin idaniyana ne a cikin sallah to saboda haka masu cewa bari mu yi mu yi mu sallan nan mu huta lallai suna kan kuskure Allah ya tsare mu ai sallah shi ka zo yi duniya mene na ka huta Allah bai ba lice ka dan wasa ba wa ma khalaqtul jinna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah bai halicce aljanu da mutane ba sai dan su bauta masa saboda haka a tsayi da sallah wa ata zakata a kuma ba da zakka inji Allah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu Allah ya ce kuma ku rinka cika alkawari idan kun kulla alkawari kaga yanzu ko ba mu da alkawari idan an zo sallah ba mu da alkawari in an sa lokaci sai mun saba idan an zo janaza sallan gawa shi ma sai mun saba alkawari idan an zo rada suna sai mun saba alkawari idan an zo rada aure sai mun saba alkawari ko me za mu yi sai kaga muna saba menene muna saba alkawari kai har ma yanzu alkawarin ma sabawan ya aure mu wai da kayi ma mutum magana sai ya ce ai akwai african time ai yanzu mu yan afirka ne sai an mana uzuri kar ka yadda ka zama mare alkawari annabi na da alkawari domin Allah ma yana cewa akan alkawari wa auku bil ahdi innal ahda min kana mas'ula ku cika alkawari domin alkawari ya kasance abin tambaya ne a gurin Allah Allah zai tambaya akan alkawari idan kuka yi alkawari da wani wane za mu je guri kaza karfe kaza to ya kamata lokacin na yi to a ganka a kana jiransa amma yanzu da za ku yi alkawari da wani karfe goma za ku je ku yi zumunci to wani na zuwa ya ce zo mu je ga wani harkan kuɗi wallahi zai bincike shi sai a yi gaba ya bar alkawarin ya gama ana magana zai ce ai harkan kuɗi ne ba har za ka ji wai hausa na cewa harkan alwajudu ai ba a wasa da shi to in an alkawari a cika allah zai tambaya wasabiri na filba asa'i sannan da kuma masu haƙuri a lokacin mene talauci lokacin da allah ya ƙaddara abin da za ka ci karasa abin da za ka sha karasa abin da za ka ɗaura karasa kowa baya son hulɗa da kai saboda rashi to ka yaƙuri kakka ratse ka ce za ka bar Allah ka san wasu sukan ce in kai addu'a kai addu'a ka ji shiru to yanzu ka goce kawai ka ratse to kar ka yadda da haka komin talauci ka tsaya a gurin Allah da Allah yanzu muna ma cikin rashi irin yanda sahabbai suke cikin rashi sahabban da an ce abi huraira yana tsaye sai ya yanke jiki ya faɗi saboda yunwa to kaga yanzu wa ke yanke jiki ya faɗi saboda yunwa kaga babu to saboda haka a riƙa haƙuri ma'ana yakin da ake cikin talauci ko yakin da ake cikin rashi wabdar ra'i a riƙa haƙuri kuma yakin da ake cikin wata cuta ciwon kai ya dame ka ko ciwon kafa ya dame ka ko ciwon hannu ya dame ka ko ciwon ko ina ya dame ka to ka yi haƙuri kakka bar Allah ka tuna duk cutan da za a sama ba za a sama cutan da aka sama annabi ayyuba ba annabi ayyuba ba ka sani ba jikinsa har tsutsa yake yi wato wata rana ne iblis ya ce ya ubangiji ai da kake ce ma annabi ayyuba bawa mai godiya ba dole ya gode maka ba ka ba shi mata da yawa ka ba shi 'ya'ya da yawa ka ba shi kuɗi da yawa ka ba shi lafiya da yawa ka ba shi abubuwa daban-daban kenan Allah ya ce na san ayyuba ko menene ma ayyuba ba zai goce daga barin gode mun ba sai shedan ya ce to a fara ka gani mana ana zaman zama aka ce sai iyalansa kawai Allah ya kawo wani lalura ma'ana 'ya'yan shi duk suka mace annabi ayyuba bai daina gode ma Allah ba shedan ya ce a ya ubangiji dole ya gode ba ka bar shi da mata ba ga mata na ai da ya kalle su ya ji daɗi a ran shi shikenan matan Allah ya kawo sanadi duk suka watse suka bashi guri sai mace ɗaya ya ce ai zai ci gaba da gode maka ka bar mai awaki da tumaki da raƙuma da shanaye ko duk wanda ke da kuɗi dan me ba zai gode ba ai ko kawai sai Allah ya saukar da fari rana ɗaya da awakin da tumakin duk suka mace kawai ya ce ma Allah ya ce to gashi ayyuwa bai daina godiya ba ya ce ya ubangiji ai dole ya gode ka bar shi da lafiya duk wanda ka bar shi lafiya ai dole ya gode shikenan Allah ya tabi lafiyan annabi ayyuba wannan bawa na Allah sai da ya shekara goma sha takwas yana ciwo ciwo kuma ba irin naka na kai ko na ƙafa ba ana ya jiki ka san wani da ya juya ya juya aka ce mai ya jiki ya ce ba sauki Allah ku ya tsaye wani ciwo ne zai zama ko ba sauki a shi musulmi illa lura ya same shi aka ce ya jiki ko ya yi ke sai ce a ce kaji an ce alhamdulillah an gode ma Allah subhanahu wa ta'ala to shikenan annabi ayyuba har Allah ya kai ma lokacin da jikin shi tsutsa yake yi jikin shi na tsutsa idan tsutsan ya faɗi ƙasa sai annabi ayyuba ya ɗauko tsutsan ya dawo da shi zuwa jikinsa ya ce ai nan Allah ya ajiye abincinki a ciki saboda haka ba inda za ki ka ji bawon Allah ka ko ga mu yanzu ai kudin cizo ma sukan dame mu idan muka ji wuya yau ka kasa bacci gobe ka kasa bacci jibi ka kasa bacci sai ka ji an ce ina biya biya kai in ba zai yi ba yanzu ma akwai maganin kwaya a sha da sun ci kawai sai da da sun ci za mutum sai dai a ga sun bambare suna tiskewa kawai to annabin Allah annabi ayyuba shi ba kashe su yake yi ba dawo da su yake yi a jikinsa saboda mene saboda ya ce a nan Allah ya ajiye abincinku to shi kenan har ta kai ma lokacin da shedan ya ji kunya Allah ya kunyata iblis shedan har Allah ya kawo mu annabi ayyuba magani ya warkar da shi har za ka ja alƙur'ani yana cewa wa nadaina ko yana cewa wa ayyuba ayyuba izna da rabbahu anni massani yadur wa anta arhamur rahimin kaga annabi ayyuba haka Allah ya yabe shi akan yayi hakuri da jarabawa da Allah ya saka mashi to wasabirina fil ba'sa'i wadh-dharra'i da masu hakuri ma'ana a yakin lokacin talauci da yakin cuta a yaƙuri kar a yadda a bar Allah wahinal ba'as da waɗanda suke haƙuri yakin yaƙi yaƙi ya katsame amma ba za su ga ma'ana juya baya ba su gudu za ka ga sun tsaya sun jajirce ka ga dole mu jinjina mu sabon annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yadda suka tsaya tsayin daka wajen kare shi da ba shi kariya da yin mashi abubuwa iri-iri ana yaƙi su mutu duk sun yadda sayidina ali yana cewa idan yaƙi ya katsame sai babban jarumi yake iya zuwa kusa da annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakin da sahabbai ke juya baya annabi shi kuma zaka ga yana fadawa har ma ranan yakin hunainu zaka ji annabi shi ba ake nema a kashe amma za ka ga sahabbai na zurawa da gudu saboda bala'in yaƙi amma annabi za ka ji yana ilayya ilayya ibadallah ku zo zuwa gare ni bayin Allah ku zo mu shiga ku zo mu shiga annabi sahabbai na baya shi kuma yana kutsawa jarumin jarumai annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za ka ji yana anan nabiyyi la kazib annabi ne abdul muttalib aini ne annabi ba ƙarya wake ne ma na ya kashe ni gani aini ne dan abdul muttalib to kaga suna haƙuri yakin yi mene yakin yaki Allah ya ce ula'ikal ladina sadaku waɗannan su ne waɗanda suke suka yi gaskiya suke masu gaskiya waɗanda ba sa saba ma Allah a irin wannan yahudu ba sa da gaskiya nasara ba sa da gaskiya wa ula'ika humul muttaqun waɗannan su ne waɗanda suka kasance masu jin tsoron Allah amma yahudu ba sa jin tsoron Allah tunda suna ɓoye abin da Allah ya saukar nasara ba sa jin tsoron Allah saboda suna ɓoye abin da Allah ya saukar saboda haka masu tsoron Allah su ne waɗanda suke masu gaskiya waɗanda suka kasance masu tsoron Allah wanda suka amince da saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to za mu tsaya anan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana ya saka mu iyayenmu da malamanmu da shehunanmu da alkhairi ya ba su ladan goyonmu da ladan tarbiyyantar da mu ya saka musu da gidan aljanna mamatanmu musulmi wanda suka riga mu gidan gaskiya tun daga zamanin annabi adamu zuwa yau allah waɗanda suke cikin rama allah ka ninka mu waɗanda suke cikin matsala allah ka sauƙaƙa musu in namu ta zo ka sa mu cika da kyau da imani allah ka sa mu tashi da imani allah ka sa mu cikin bayi waɗanda za a yanta a wannan wata Allah ka samu a cikin waɗanda alkur'ani zai cita a wannan wata Allah ka samu cikin waɗanda za a yi magafara a wannan wata Allah ka samu cikin waɗanda za a yi marama a wannan wata Allah ka raba mu da kunci Allah ka raba mu da fatara Allah ka raba mu da talauci Allah ka raba mu da roƙo da bara ka sada mu da alkhairan duniya da lahira ka raba mu da sharrin duniya da lahira Allah ka zaunar da mu lafiya a Najeriya Allah ka raba mu da faɗan kabilanci a Najeriya Najeriya Allah ka raba mu da kisan mutane a Najeriya Allah ka raba mu da satan mutane a Najeriya don cikawan mu tazo Allah ka sa mu cika da kalmar la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk